zai yi ilaihi rikabar talab yake danna ranar da wato raƙin wanda yake na nuna zuwa mazauri wanda yake na ilimi na adam li a'laqa min bima yakunu bil dunatan bain al anam danna raƙin da abinda zai kasance min ado ne wato a tsakankanin talibai wani dunatan yanzu ne mun matsayin girgije ne inda da uwa a lokacin tsananin bishirwa da ya ne ko alhudu jam'i ne na mutuna mutuna wato shi ne girgije ma'ana wato yana buƙatar ya je na gauni ilimi na adam don shi ma ya sami ilimi wanda yake na adam ya kasance masa matsayin ado ne tsakankanin jama'a duk inda ya shiga za a darajar shi yace wa kuma na kasance hutar in lahaji lahaji ko kuma lahaji ne ba lahaji ya ce na kasance domin yawan kwaɗayi duk ci za su zo game da insanar haskensa kar mu manta mun yake da alistiza a darasin wanda yake na jiya shi ne insanar haske ga ya ce yana mai tsirin munafiki da wani munafika su lullabina amalin zuluna مقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا yake cewa wa tsana iku ta kamarusu da zafi da kaɗai game da yin riga da tufafinsa saboda haka yake cewa uba hiki kulla mai janna wa kalla ina binciken dukkan wanda ya girmama da wanda ya kankanta ma'ana duk wani malami wanda yake mai tsaikar ilimi bincike mafi misali وقل بأن يكون لفرج إلي وأثبتت الوضل والضلل إلى من شاعر وكما موت ليلتي أيام يقول أبن يكون دا الوضل وتشير ما لم يكن دا سيدر إلي والضل أبن يكون ليلتي من يكون ليس لتاب كرايتيا كل يوم وتجزيه يكون إليك أو إليك إذا كان لديه lilayi lafazin alwadar shi ne ma'ana ko addal wato shi ne rubutu kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa matsalin lazina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasmitan min anfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها بأثين فإن لم يصبها وابل فقد والله بما تعملون بصير الشاهد قوله فإن لم يصبها وابل yake fatan da in har mamaki bai sami gonar ba idan rubi ta ala ya ce lullufin zai same ta gonar nuni ne ke da misalin aikin nuni ne yake cewa wa a ta'allabi bi a fawala Allah ina lallashin zuciyata da cewa ya kusanta wata kila a samu wato wai duk lokacin da na bincika na buga ban samu wani malami wanda zan fa'idanta a wajensa sai in ringa lallacin zuciya ta ike ta kwantar da hankalinta zuwa gaba za a sami malamin da gane ta idan ta aure shi insha Allah falamma halal dunya lokacin da na dauka birnin dunya wa qad balaytu al-ikhwan yace hakika na jarraba al-ikhwan wa tusulul uwa wa sabartu al-awzan nake cewa kuma na jarraba al-awzan wato shi ne nauyin jama'a kowa ya san gargadon darajarsa an gane ko lafazin da nai ga shi can an gane ko na mustaqbil ne min bala ubangiji ta'ala yake cewa yake cewa wa qatta'na bi fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum dun zalik wa dalailahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un kuma ga yakin inna dalailahum كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليبرمونها مسلمين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمين فأصبحت كالسرير شيء يقول وقد بلوت الإخوان يجي حقيقة ما جرب وفي بيتنا وصبرت كما ما جرب الأيضان wato darajar mutane kowanne na san sunansa na san nazarin na san lalatacce al'auzan wato jam'i ne na alwazu alwazu shi ne mafarar ɗinsa wani wazu yawon izu lil haqq amma idan ka ce al-mizan shi ne mafarar jam'i ta kuma mawazi gane ko yana da bambanci wani da ilma wa zinar gista mai kiyamati talatin na wani su shaya da ya can kuma wata ma a rafa aha wa wada al-mizan Allah ta tagar fi mizan shi ne yake wata bar na jarraba al-auzan wato nauyin jama'a kowa na san gargadin darajarsa na san nazarai na san lalatacci wa kadartu ma sha na wazana na sani dukkan abin da ya aibanta wato da wanda ya kyawu shana wannan fi'ili madin ne mushtaqi min ash-shay'i ash-shay'u shine ai shana shine shay'an wa min qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ayyu ayyan taka ubangiji ta'ala yace shine mai mulkin baya ko kuma mafi mulkin baya wanda ba shi da zuri'a ko kuma wanda yake yankakken baya game da dukkan alkhairi a duniya da lahira sai yake cewa alfaitu biha a dajo da mustarujiya sai na samu abu zai na birnin sarija an gane ku ya tafallamu yana jijjiyawa fi tsawari da isa wato a cikin nuni wato na kai daidai ko kuma ka ce fi tsawari da kitab a cikin tanda ta kai da ganta lafazin qawali jam'i ne na qali abin da ake cewa qali wato shine ni sara'an na kuma da yake ko kuma ka ce tanda tsawari ko lafazin alfai shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa idza qila lahum ittabi'u ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا ذلكم وألف يا سيدها لدى الباب قل إنهم ألقوا آباءهم ضالين شيرة ألقيت بها أبابي للخروجية قيل سام أبي زيد مدني خروجة يتكلم يلا جبت يا واشي كواجب بالكتاب وأتي أتكلم يلدي في مكر بيدنتا ويخبط لما تجمعنا في أساليب الاكتساب أتكين هنوين يقل بسكين من الأرضك أساليب جمع من أسلين وفي هيا من الذكر والشيء يسلم شيء أجي أنباني لشيء الأساليب نتيجة وتيبدأ إنكارة ولموتة yana da'awar annabi min ali sasana cewa shi yana daga cikin iyalin sasana sasana wato wani sarki ne wanda ya mallaki birnin farisa wanda larabawa a wancan lokaci da su tsaye a ƙarƙashin mulkin ta suke lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan zaɓaɓɓen addini addinin musulunci manzon Allah bai rubuta takarda ya aika masa da turin cewa ya musulunta da shi da mabiyansa lokacin da wannan takarda ta ita zuwa gare shi sai ta fita ta shi ta yi kirki da takardar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai yi addu'a cewa yadda suka kirki da takardarsa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kirki da mulkinsa Allah ya ko ubangiji ta'ala sai ya saka masa wato sahabbai bayan kaulan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin su yi addu'a amma karɓuwar addu'a sai a zamanin Umar a zamanin Umar Allah ya tsara masa yadda ya haɗa rundunar ta musamman tare da kullum gwamnatin Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya tsara masa yadda shi ne jagoranci wannan runduna wato shi ne ake ce masa al-Qadisiyya da gwamnatin Qadisiyya yaki wanda ake yi na Qadisiyya Ubangiji ta'ala ya karya wannan daula wato a hannun sa'ad bin abi waqqas waɗannan sarakuna sai suka wulakanta an gane ko da suka wulakanta sai suka watsu a cikin duniya da suka watsu a cikin duniya sai ne suka koma manufa idan sun fi ne don mutane sai su ringa nuna musu cewa za su su ne sarakuna waɗanda suka mallaki mulki wanda yake na abu a gari da mulki wanda yake na farinta amma ga yadda zamani ya juya musu bayoyin ba wannan abin ya koma baya a yin sun wulakanta ya kamata a ce maka musu an gane ku su ne suka assasa wato riko a ban kasa shi ne ake cewa wannan zamu iske a cikin makama ta halittun ba daya a sata niyya wanda su ne suka sunna المذنبين أيام يقول سين ولا مذنب ما يبدأ من ما يجرش في سكة الدول من صناعة شين سيد الشيوى فيبدأ إنكارة الذي من آل ساسانا wani lantin wato yana da aurar cewa yana cikin wato iyalin sasana wa ya aka zo marratan ila aqwari gassal wani lokaci ko yana kai danganta zuwa cewa shi wato yana ɗaya daga cikin biya da rabin wato na gassa gassa da kabila ce daga cikin manya-manyan kabilu na birnin yaman al'akwal wato jirgin na kai kai shi ne daga ci ko kuma ka ce biya da rabin ko kuma ka ce masa gwanto Allah ne ko gishiri ne a hausa kai ka ce masa gwanto ko ka ce masa biya da rabin ko kuma ka ce masa daga ci yake wa yadri bi daura wani makke wato yana fitowa fi shi'ar shi'ara a cikin riguna waɗanda suke na mawaka matabi tsayi wato shi ne zamani lokaci jarinta shi ne atuwar wanda zan halaka ko atuwara shi'ar wato tufafi wanda yake yi jiki riga irin ta mawaka wanda take kulan yi ke nan a jiki shi ne ake ce masa shi'ar ويلبسه منكير الكبرى يكتي وولي لوكتي wato yana sanya girman kai irin na sarakuna na manya-manyan mutane sai ya nuna cewa shi ma ai babban mutum ne bai da annabi malam yake sai dai cewa shi bai da ma'anarta daidai yake da gaira ai gaira annabi bai da annabi sai dai cewa shi مع تلوين حاله فارد كيف يزاور حالك وتبين لحاله تبين كريمك وتحلاه بالرياء والرواية وتهيك القوى بالرياء لكيكا ورمضان والرواية كل بالرواية شنو شنو لا داري الله يقول يتحلى والرفيع المدارئ معناه يتزين مشتق من الحل أظن لا تشيء على حل شيء كائن أبي كان جدا كنا الله يقول الدنيا وتشيء أبي كنا من غيره تبارك وتعالى يتشيء أو من كان ينشأ في الدنيا أو أو من هو أو من يتشيء يتشيء أفضل أو من ينشأ في الدنيا وهو في الكتاب غير يدين ya nemi shi ne yake ya tahalla wato yana ado da riwayi da kyakkyawar maganawar riwaya ce wato da riwaya wani gara ce wato da kyautata zama mudara wato shi ne siyasa yangara kenan kama mutane daɗin baki da laluma kamar da za ka ba su alhali kuma yangara ce shi ne ake cewa mudara shi ne asalin da kenan wani gara ce yake da kyautata zama saboda haka sai aka ari kalmar duk wanda ke kyautata zama da jama'a sai a yi amfani da wannan lafazi don haka shi ne aka ce shi ne ran Allah sallallahu alaihi wa sallam halin da aka ce wa huwa yudari wa la yudari dan Allah yake yana yi kyautata zama da jama'a amma baya mudahana mudahana shi ne ka tsere an gane ku kana ganin mutum akan laifi amma kawai sai ka tsare shi wajen dai a zauna lafiya yana kan kuskure ba a kan gaskiya ne ke amma sai da kyale shi ka ce fito ya ka faɗi kuskuren ka gani a zauna lafiya shi ne Allah yake cewa yanzu laifin ne bai yi ne an gane ko shi ne yake cewa wani gara ce wato da ke da ta zama wani rayu wato da tsantsar ilimi kar mu zanta ne yake da ma'anar addirawa tun a cikin shimfiɗa wadda lafatin ra'i'a ce wato da iya zance wanda yake mai kayatarwa balaga ma'anarsa shi ne fasaha wato iya zance yadda za ka yi bayani a cikin kalmomi waɗanda suke taƙaitattu masu ma'ana da yawa kuma su zantar da jama'a yake cewa wa zabuhatu wato daga raƙuwa mai bayi a tun wanda take nemi tsayya abinda ake cewa albaduha daidai ne da abin tijal zauwa da wani zance ba tare da tunani da kuma ya zai zauna a jinsa mai tsari a wata kuke nemi bayya kar mu manta lafazin mai tsari a mun wuce da shi wata zanki yake cewa tu mai tsawa a tsiri jibilan mustafi wa a adabin bari'atin wato da na dubba waɗanda suke mafificita wa adabi wato da na dubba ko kuma ka ce da ilimi wanda yake na adam bari'atin wanda yake mafificita wa qadari da dubbuge fari'atin wanda yake mai hauhawa mai a alamin ilimi wato da manya-manyan biyar-biyar waɗanda suke na ilimi lafazi a alam wato jam'i ne na alam alam shi ne babban ruhu an gane ku ga yake wa min ayati bil jawari fil bahri kal a'lam wa la bil jawari min sha'ati fil bahri kal a'lam dan haka dukkan wani kafintaccen malami wanda diddigar sa ya tabbata a cikin fagiyar ilimi ake ce masa alam jami'a ta shi ne a'lam yake wa qadarin da diddigi الطارئة والذي هوهوى بأعلام الأمور زمن يدي ينزل واليقين يدن بسكي يدن وفي دون المالي وفي أبيض وفي هنا بجد جلدة زي ساكا وفي يرزة أتنجر الإبن yake ce an gane ko amma abin da shi ne ilimi na adam yake fakana min mahasin alati ya kasance saboda kyawawan makamansa menene mukamman ka shi ne waɗannan da aka gana waɗanda suka gabata yake zunubar ake rikita ala illatihi a bisa arzikkarsa an gane ku zunubar ake rikita allarsu wato shi ne cuɗayyar lamarin a kasa kare a kasa gane gabansa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa qalu laula unzila alayhi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون. شنو يمكن شيء يعني بس أجل الكفى على إلاته أبدا أي بكرته إلا جمع إلا وفي أيدي ومن سعة روايته سبب الوليان رواية يسبى إلى رؤيته أجل كركتا إذيا دليسا سعة وفي إجرتي بروا إلى أن هذه كلمة تحوصل أجل شيئا وانا سعة بريشي kakan iya yiwuwa da wannan kalma ce aka kiri wani ya ita ce ake cewa sa'a an gane ku wani sa'adu riwayatu saboda yiwuwar riwayarsa yadda ake karkata ila da ubangiji zuwa gare sa wala ya akali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah yadda ake karkata ga wajen sadauta ila dunya wa bil mulki la yusri wa gharraka min hasan batilha harbi sai ce wani kilalati aridati saboda yaudarar عرضته وتجده والجلسيدة يرغب وتؤتي كاما عن معارضته وتجده الجنونة وتؤيد دون بطولش الاختلاف أهيت شيء أتي شيء مثل سارا بك بأتي كاوك بك شيء أنبيا Allah ne ku ka kawo kaya kasuwa ba a taya baka ce an taya shi ne ake shi masa alakhila ba wato yanzara kenan yake cewa wani kilabat aridati saboda yaudara ta aridati wato karfin zantarta arida me ake cewa fulani shigi ɗaya ne ko me ake cewa arida wato shi ne karfin zance duk lokacin da mutum wato yake da amsar dukkan bayar da za a masa wato shi ne ake cewa fulani shigi da arida wani wato yana da tsananin wato karfin zance duk lokacin da za ka masa magana yana tanadi da ansar da zai baka shi yake wani khilafatu saboda yaudara arzati bi karfin zancen da yanzu ake kyama an mu'arazati wato gabanin fito na fito da shi lafazi rajida mun bayani a darasin mu na jiya idan yin ta'addi bi an ma'anarta shi ne kyama mun zo da misali fadar Allah tabaraka wa ta'ala wa man yarzu an millati ibrahima إلا من فتح نفسه فقدت قال أراجل أنت عن آلهتي يا إبراهيم فقدت فمن رجل عن سنتي فليس مني أما إذا تأب bi bi ila ko kuma billah to ma'anarsa shi ne kadai an gane ko yake cewa inna ila rabbina rajulu dan ne ne zuwa ga ubangiji mu tabaraka wa ta'ala masu kadai ne shi ne sai yake cewa wani ubangiji irabi saboda daɗin wato gangarowar zancensa yus'afu wato ake taimakawa bin muradihi da abin nufinsa lafazin yus'afu kirkin ya gabata falamma lam yusri bil iqalati wala a'tadil al maqala lafazin al is'af wato shi al musa'ada ke da kirkin ya juna don haka dole likita mai ɗaukar mara lafiya ake ce masa is'af ɗanɗinan yake cewa fata allaktu bi ahdabi sai ya rasulu wato da dubasta lafazin ahdab wato jam'i ne na alhadibu alhadibu ita ce duba yake fata allaktu sai ya rasulu bi ahdabi ne da dubasta ne khasa'iki adabi saboda kudantattun ladubbarsa lafazin khasa'iki jam'i ne na khasisa abinda ake cewa khasisa matsayi na daraja wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke ke dantar bawa daga cikin bayansa shi ne khasisa jirginta kuma khasa'i yake wa na fas sai halayya da sauran jama'a turin safa ihu game da kacin soyayya da wannan malami munafasa wato shi ne takara da halayya wa fi zalika sanya tanafasin mutanafisu wa na fas sai yi takara da jama'a fi musafa su yi game da tace soyayya da wannan malami nuna fa'idu sifatu ne saboda tsadadan wato sifofinsa domin duk wata sifa daga cikin sifofinsa wanda aka gana a nan wato sifa ce wadda take mai tsada yake cewa fa kuntu bihi ajnubi wa ajkali zamani wa kalqal wajdi mulkani azziya أرى قربه قربا ومجلاه جنية ورؤيته إلا ومحياه لي حياة yake cewa hukunt na kasance bihi da zama da wannan malami ajiye bururu ina yayi bakkan ciki na wa ajitari kuma ina nuna na zamaniya zananina ɗarɗar wajihi sakin fuska mulkan abdiya wanda yake neman kawa game da haske a raƙurban ina ganin kusantar wannan malami kurba wato danganta ce an gane ku ya ake cewa wala ya aka da irin fadin yirgin wasa a fi ainihin irin kurba alkurba shi ne zumunci alkaraba waɗanda suke dangi yake a raƙur da hun da yake ne Allah yake cewa wa idza hadara al-ibla fa ibn qurba wal yatawala wal masakin farzuquhum min wa quluhu qawlan ma'rufa a raƙur da hun ina gani kusantar wannan malami qurba wato danganta ci da zumunci wanda da nahu yake cewa mazauninsa dunyatan wadata ce an gane ko magna wato shi ne da bauni ni Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa ka allan yajda fiha kamar da su zauna ba a cikin alƙarya ka allan tagla bil amsi shi ne yake cewa wa akarin bihi nazlan taharrabu manzila أحب عباد الله بالمجد والأولى نبي الذي أعلى الجنان المدونين شيء يجي ومجناه واتو مدينيك wato jinnatar wadata ce wani jinnatar nan yake ina ganin ganin wannan malami riyan wato kunshi ne lafazin arzini shi ne kunshi da ruwa yake wa da hayahu rayuwarsa yake ni haya ita ce rayuwata wa ma hayahu rayuwarsa ni haya ita ce rayuwata lafazin mahaya daidai yake da hayatu rayuwa ke nan kun inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin da kuma fadarsa sawa'un mahayahu wa mamatuhu sa'a ma yahkumun yace wa nabikuna ala zalika burhatan muka zauna a bisa wannan hali tsawon zamani lafazin mazifina mushtaqqin ne min al-lugh abin da ake cewa al-lugh shine zama ga yake ubangiji ta'ala yake cewa aukan ladhi barra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى دمائك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإزام كيف يمشي بها ثم نفسها لهما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير sannan da ya ce wa in ka zo da yadda fi zuwa ka yi al'arzi da yi kuri zuwa ka yi ha wa izallayen da su da khilafaka illa kalila ga ya kuma da ragna ala adami min kirkati su ne na adada sun da ba a filahu لنعلم أي الجزئين أحصى لما لبث أمدا فمن لا يتوى كذلك بأثناهم يتساءل بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعد يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم ليرجكم هذه الى المدينه سميتم دائما ولبثوا في هذه ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ يلقى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إن الدين أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما sannan kuma ga shi can ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al al 'adin sannan wani zan yake cewa cewa ya kuni na inna biyu sana aura wa ma hiya bi auratin in yuriduna illa firara wa law dukhilat alayhim min atbariha thumma tu'ri fitnata la ataiha yake cewa thumma tu'ri fitnata la ataiha wa ma talabbathu biha illa yasira falawla annahu kana min al-mustajibin la labitha fi badrihi ila yawmi yub'athun wa yatanka annahu yawma yarawna ma yu'aduna bal yalbathu إلا ساعة من نهار ضلال كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا أشية أو ضحاها لا بثين فيها أحبابا شيء فيك سوى ولبثنا على ذلك برها sai muka zauna a kan wannan hali tsawon zamani mai shi idan kulla yawmin minha yana farar da yake cewa hutun zuciya yake cewa tare da ni a kowane yini lafazin annuzuha wato shi ne nisanta game da dukkan wani aiki saboda haka sai aka yi amfani da shi lokacin da mutum yake fita shakatawa shi ne ake ce masa fitin in ma ka ce attanaki ko kuma ka ce nuzha wato shi ne shakatawa shi yana farar da nuzhatan wato shakatawa ni gare ne kulla yau a kowane yini wa yadra'u yana ije shi da hakan dukkan wani rikici an ɗarbi da barin zuciya ta wani duka tankin nafsan fajjara ake jiha an gane ko in tabra'u an an tuki ko limaita in kuntum sabiqin والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار sannan kuma ga can أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويجرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يوجدون ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين شيء فيك cewa wa yadra yana iji shugabatan dukkan wani rikici an karbi wato gaba da zuciya ta ila har zuwa lokacin da yadda illa hannun talauci yada hatu da ta kaɗa mata ka asal kiraki wato bidan ya fara ruwa wato da wurin ruwa ila har zuwa lokacin da yadda illa hannun talauci yada hatu da ta kaɗa mata ka asal kiraki wato bidan ruwa wato ta rabuwa da wurin ruwa لفظ جبهت mushtaqqin ne min al-jaba abin da ake cewa al-jaba wato kada wani abin sha kamar nono kada nono shi ne ake ce masa al-jaba saboda haka abin da ake kada nono mafarka shi abin da suke ce masa al-mishka al-mishdadu an gane ko al-imlaq wato shi ne talauci ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومن يرزقكم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ومن يرزقكم وإياكم yake cewa adamul qurab wato rashin kashi wanda yake na girgira wa azrahu sai ya kusa shi bi tadbirul iraq wato game da barin birnin iraq adamul qurab wato shi ne fa'il kenan rashin kashi wanda yake na girgira al'urar idan kama a ayyukin wato rufa wato shi ne kashi wanda ke da girgattakin nama a jikinsa wanda za a iya girgira sai dai akwai naman da za a girgira a girgira a jikinsa ake ce masa al'urar shi yake cewa adamu da iraki rashin kashi wanda yake na girgira wa azarahu wato sai ya iza shi al'ijira wato shi ne ka shura abu ka iza shi kan cewa ya faɗa ma wani abu da ubangiji ta baraka wa ta'ala yake cewa fa azr fa azrai ma baina kuma da adawata wal bagaba ila yawmil qiyama sai muka iza wato biyayya da gaba da kankani har zuwa ranar kiyama sannan kuma ga yana illan yanzu munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fi dinna ولهم يملك بدر ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا واجراه في اذا شبه تغليق العراق وتجلد بر برن العراق يجي معاوي بالارفاق شنو فائدته يجي ياسر الارفاق وبسهلة الجماعة ولفظته في تكلا شيء الى مفاوض الافاق wato zuwa dazuzzuka waɗanda suke na sasannin duniya ma'ayin bin irfaq an gane ku ziyatar al-irfaq wato taimakawar jama'a wa lafazatu sai ta jefa shi ila mafahid al-afaq wato zuwa dazuzzuka waɗanda suke na sasannin duniya lafazin ma'ayin jam'i ne na yi'uwar wato ya kallama ne ke da ko kuma al'ayar shi ne ya kallama ne mafari jam'i ne na mafada an gane ko la ya haɗa dangan lazina ya fara hula bima a kai wani hujjina ainihin da bin bima don nufi a zai talata haɗa dangan hu bi mafada fi min al'adab an gane ko inna min hujjatina mafada asalin mafada mafaza ko kuma mafaza shi ne wuri wanda yake na fadin rago to sai larabawa suke amfani da shi duk dajin da ba ruwa ba ici wanda galibin wanda ya shi na hallaka an gane ku saboda ara shi cewa Allah ya kubutar da shi sai suke ce masa mafaza marabauta ke da shi kuma alhali na hallaka ne ba ruwa ba ici wanda galibin wanda ya hallaka yake don haka kamar mai zai tsari da idan da yake ya tsara ko ina na ta halibi me ya kamata a ce masa mazin an gane ko sai su ce masa sami wato wai lafiyayye suna ƙara shi cewa Allah ya ba shi lafiya shi ne ake cewa sami kar mu zanta ne yake da hadisin wato Abu Sa'id al-Khudri wanda yana wanda dukiya wato da suratul Fatiha wanda aka ba shi garki an gane ko ne da shi ne sai yake cewa kusan ƙurayatul ihsan yake cewa raurawa ta tuta ta rashin sa'a tuta ta rashin sa'a yake cewa wani gama hu sai ya shirya shi tutun rifat wato a cikin sirri na arrifat wato shi ne ayarin tafiya ayarin waɗanda suke na jama'a arrifat wato shi ne ayarin na ɗan bilabiru a kusan wato raurawa سرائك الكتاب وبيتنتا فرش الباء أولا يقول لك شيء تنتا فتد الله وانا جمعه وبيتنتا تارا شكين تركي الرفاق وبيتنتا بر يمريك لآية شنا يجمع تيرا تنتا saboda haka shi ne yake cewa fa shahada sai ya wasa a zirara a kaifi wato niyyar ta mai rigida saboda maraita wa za'ana ya larta ya bakari da kalbabi a jinnati yana jan zuciyarsa wato da raganarsa azza'an wato shi ne maraita ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تتخذونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى دين. الله يقول الأذمة وتجمع من الزمان زمان إتشي رجلا جمع تشيل الأذمة sai ke cewa famara kalilan la kalil ba a da gurbihi wala sha kalilan sa kalil misalihi wala la halilan gulab da yubin bi fadlihi wala zu khilali man haza yubna khilali yake cewa man la kalil duk mutumin da ya haɗu da ni ba a da gurbihi bayan mai kaita wannan malami famara kalil yace bai bayan gurbihi ba irwani kullum a nan ita ce fa'il ma rafa yace man laqan wanda ya haɗu da ni ba a da gurbi bayan min tantar shi yace fa ma rafa yace bai kawo da ni ba mai safan wanda ya kora ni tsari domin saduwa da shi wala shaƙan yace bai zai da ni ba sai ka kaddara ba a da gurbi bayan min tantar ba wai ma'ana mutumin da ya kasance mai sababi sabi game da wannan malami bayan na rabu da malamin mai ya nisanta ya ce shi na zai bibi don da ni ba ba wani ƙayatarwa da biyu ne yake cewa yadda tamka litazlibi da darajar malam wala lahadi bai bayyana gare ni ba mujimar da tun lokacin da malam ya zarci an gane duk lokacin da ya tafi gabansa annujud wato shi ne kafar gaba wato yana gumi shi ne ake cewa lardal gabiya ko kuma a ce sharri dal gabiya lokacin da ya tashi ya tafi gabansa ya shiga daji an gane ko libin wato shi ne fa'id na laha yake cewa libin wani tamka bai fadin da darajarsa wala lahadi bai bayyana gare ni ga hidimar da tun lokacin da malam ya kafa gabansa yake cewa wala zu khilali yake cewa ko wani ma'abincin da ga danta kina ai wala la hali zu khilali wani ma'abincin da ga danta bai taba bayyana gare ni ba haza wanda ya tara lukla khilali ne gabancin da ga dantarsa lafazin khilal alai jam'i ne na kulla abin da ake cewa kulla wato ita ce da gabanda ta tuntuci na habba an gane ko wanda duk a cikin bayi nagari babu wanda Allah ya maida shi matsayi cewa da gabin kamar illa annabi ibrahim alaihi salam da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne yake cewa wata kazallahu ibrahima khalila don haka manzon Allah da kansa yake cewa inna Allah takazani khalilan kamar takaza Ibrahim khalila wa law kuntu muttakidan khalilan mattakantu Abu Bakr khalila ayyani ku kenan mun gane anan lafazin khilal wato jami'in da na kulla shi ne gabatanta don haka kuskure ne ka ce Muhammad Habibullah Ibrahim Khalilullah domin ka tuntuta matsayin annabi ibrahimu a kan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai ka ce Muhammad Khalilullah Ibrahimu Khalilullah amma da za ka ce da Ibrahimu Habibullah sannan kuma ka ce Ibrahimu Khalilullah domin kulla ita ce saukar mahabba an gane ku kulla wato saukar mahabba ta fi mahabba kalmar ta yi Ibrahimu alaihi salam da kalmar ta yi wala tukuzuni yawan yubatu ubangiji kar ka kunyatar da ni a ranar da ake ta da bayan daga cikin ɗabi'urran su a ranar kiyama shi ko manzon Allah ubangiji ta'ala da kanshi ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a rana ce wadda Allah baya kunyatar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka yi imani tare da shi da don haka kenan ina za mu samu ashahid akan ma'anar hilal sai mu koma cikin suratul ibrahim ubangiji ta'ala yake cewa ubangiji ta'ala yake cewa kullul ibadi allazina amanu yuqimuna as-salata wa anfaquna lillahi كل العباد والذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقون ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف إن العباد والذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقون ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف خلال على جزء من القلة أما أتينا الله تبارك وتعالى يقول yake cewa wa qalu lan yu'mina laka hatta tasbira lana min al-ard yanzu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa ilahin fatuzjira al-anhar khilalaha تكبيرا لقد وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن أذونا كبيرا فإذا جاء وعد إلهما بعثنا عليكم عبادا لنا أذيب أبي شديد فجاسوا خلال الديار وتقصى تلك الجنة آتت أكلها أكلها ولم تجد منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وتقصى ألم تر أن الله يجزي سهادا ثم يؤلف بينه ثم يجعل به ركابا فترى الولد يخرج من الخلال جلد الخلال أنا جلد من قلم قلم wato shi ne tsarin tsaga tsaga tsakankanin wani abu shi ne ake cewa kalam baraka kenan an gane ko kenan sun haɗu a zango amma a wajen hankulan sun sha bambam shi khilaf na cewa yi wani wani kullum ibadu wallazi na amanu yuqimu salata wa yunfiquna ma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wa la khilaf jami'un wa qulla shi kuma wancan duka jami'in ne na kalam wato shi ne tsada shi ne ko ke cewa wala zu khilaf yake cewa wani ma'abucin da ba danta wato bai taɓa bayyana gare ni ba haza wanda ya tarar da mutuwar kulari zai kwatancin da gaban kansa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة